الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا متى هدق وتن safar shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine dace da 29 ga watan 7 shekara 2025 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar al-sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin alaihi rahmatullah da kuwa idan ba a manta ba jiya mun koro bayani akan abin da ya shafi ina mutum ya kamata ya kalla lokacin da mutum ya tsaya bayan mutum ya yi kabbarar harama ya ɗora hannunsa na dama akan na hagu ya ɗora shi akan kirjinsa to ina ya kamata kallonsa ya kasance wanda bayani ya gabata mai tsayi ajiyar cikin ƙaddarar Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daidai gabar da malai cewa layar fa'ura asahu ilas sama'i mutum ba zai ɗaga kansa zuwa sama ba tunda a cikin bayanan da muka yi jiya muka ce mutum ya kalli ya dubi inda zai fi jawo masa zai fi kusantar da shi zuwa ga kushu'i da tsoron Allah lokacin da yake sallarsa gurin da ba zai rinka sa masa tunani da wasu wasi ba lokacin da yake kallonsa nan ya kamata ya mai da ganinsa to daga cikin abubuwan kuma da lokacin da mai sallah yake a tsaye aka hana shi ko in ce aka haramta ba akwai daga kai zuwa sama mutum ya rinka kallon sama lokacin da yake sallah don kuwa wannan haramun ne ke tsaye ba daidai ba ne baya halatta kuma mutum yana sallah ya rinka kallon sama shi sa kamar yadda za mu zo mu ji wa'idi ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai narko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa game da haka malai ce la hala du'a fil qunut wa la hala raf'i min ruku wa la hala al-julusi bayna as-sajdatayn wannan daga kan mutum ba zai yi shi ba halin yin addu'a al-qunut naga ce al-qunutu ita ce addu'ar da ake yi inda nawazil ko kuma addu'ar da ake yi ƙunutul wutil alƙunutu kalabi ne ko ƙunutul wutil shi ne ƙunutun da ake yi a sallar wutili sallar wutili ita ce sallar dare sallar da ake yi da daddare raka'a ɗaya ko raka'a uku zuwa raka'a goma sha ɗaya ko abin da ya sama da haka kamar da irin sallar da aka fi sani wacce ake yi da azumi wacce ake kiranta ashan ko kuma ƙiyamun laili ko attahajjud wannan dukkaninsu sallar dare ce kuma kowace za ka iya kiranta wutili to a raka'ar ƙarshe a wutili ya tabbata manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya wa jikansa alhassan ibn ali radiyallahu anhum ajma'ina ya koya masa wata addu'a da zai rinka yi ita ce Allahumma hadini fi man hadait wa tawallani في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت زوا قرشي النبي أقول يا مسا bayan ya gama rakar ƙarshe sai karanta wannan addu'a to ita ce ake ce mata al-qunut ko kuma idan wani annawazi in aka ce annawazi ita ce wata musiba da ta taso ta game gari aka rasa yadda za a to ana karanta al-qunut kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi kusan wata guda yana alkunutu ga wasu mutane da suka kashe makaranta alkur'ani wasu mutane suka zo zan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suka ce suna so su musulunta annabi ya ba su musulunci sannan ya kai su wani sannan ya tura wasu daga cikin mahaddata alkur'ani su tafi da su garuruwansu su je su koya musu alkur'ani to sai aka rashin sa'a suka yaudari Allah da manzon su suka yayyanka waɗannan mahaddata alkur'ani din gaba daya dukkanin su suka kashe su ko mutum ɗaya bai sha ba to abin bai wa annabi daɗi ba annabi sai da ya wata guda ne musu alkunutu sannan annabi ya dina to saboda haka duk lokacin da wata masiba ta taso ta mamaye gari mutane suka rasa yadda za su to babu laifi a ringa alkunutu shi alkunutun da ake yi irin wanda da na faɗa inda nawazir ana yin sa ne kowace sallah ba sai sallar wuturi ba kamar yadda na faɗa za a yi shi a asuba a yi shi a azhar a yi shi a al'asar a yi shi a magariba a yi shi a isha shi ma a raka a ƙarshe duk ana yin sa saboda kwaɗanda su ne alkunutu to za ku ga wasu idan ana alkunutu za ku ga idan suka tashi addu'a sai ga mutum ya haka yana ɗaga kansa sama yana addu'a haka ne ko to kuskure ne yan uwa wannan abin da mutum yake yi lokacin da yake haka na haramin yake yi ba daidai bane bal ma wasu daga cikin malamai sai suka ce sallar ta lalace saboda haka ba daidai bane idan mutum zai addu'a koda koda zai daga nasa sai ya haka yadda yake a haka zai ba bukatar sai ya daga kansa sama wani shi gani yake in ya daga kansa sama tunda tunda an ce Allah a sama yake to kamar ba ba ba zai ka nuna Allah a inda kana yi ko ba kai ba Allah ya sani Allah subhanahu wataala ya samu dace amin wala halar raf'i min ar-ruku'i haka nan mutum ba zai daga kansa sama ba idan ya dago daga ruku'u lokacin da mutum yayi ruku'u ya dago to mutum ba zai daga kansa sama ba shi ma ba daidai bane wala halal julus bayna as-sajdataini ko a lokacin da mutum ya zauna tsakanin sujjada guda biyu idan kai sujjada ta farko ka dago to shi ma wasu zaka ga suna ƙoƙarin daga kansa sama shi ma wannan ba daidai bane aw fit tashahudaini wala yace ko a cikin tahiyya guda biyu ko ta farko idan raka'a idan sallah mai raka'a hudu ce kenan mai raka'a hudu ce ko ta farko ko ta biyu mutum ya daga kansa sama lokacin tayya duk ba a yi li'anna raf al-basri ila as-sama'i fi salati muharram malaji saboda daga gani zuwa sama yayin sallah a lokacin da mutum yake sallah wannan haramun ne shari'a ta haramta haka bal inna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam tawa'ada alaihi malaji barma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da yi narko aka kawo narkon azaba akan hakan saboda matsalarsa haythu rawal bukhari anna anas radiyallahu anhu qala imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi anas dan malik Allah ya kara masa yarda yace qala rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma balu aqwami me yasa wasu mutane ne yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim suke daga ganin su suke daga idanuwansu zuwa sama yayin sallar su me yasa me su ne me ke damu su annabi inkari yake musu ba wai tambaya yake dinki sun da waye da wani a'a wannan istifham ne inkari me yasa me su me yasa suke abin nan wani wani bai kyauta ba kamar abinda lafazin yake nufi kenan washtadda qawluhu fi dhalika fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi tsanani ma a cikin mutumin da ke daga kansa zuwa sama hatta kala har sai da ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin wata ruwa yace layantahunna ya'ani yarfa'una absarahum ila sama annabi ce wallahi ko dai su bari ko dai su daina masu daga kansu zuwa sama ko masu kallon sama in suna yi ko dai su daina wannan abin da suke fi salati a cikin sallah an zalika game da haka aula tughtafanna absarahum ko kuma za a bushe ganinsu shi ne alikhiza kawai mutum zai nemi ganinsa ya rasa kawai zai makanci haka manzan Allah ya faɗa gida da aminci tsara tabbata a gare shi mutum zai daga kansa kawai dawo ya gaba ba gani ya daga yana kallo da ya dawo kawai sai nemi ganin ya rasa Allah madaukin sarki ya tafiyar da shi dan kalmar al-khatab abin da girbi shine dauke abu da irin sauri ko gaggawan dauke shi nan da nan mutum bai ankara ba don kuwa wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitab al-adhan kitab al-adhan babu rafi al-basri ila as-sama'i fi salati kadhalika tawa'adahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi annahum idha rafa'u absarahum ila as-sama'i fi salati haka nan annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yayi musu narko na azaba yayi narko na azaba ga dukkanin mutumin da ke daga ganinsa zuwa sama a cikin sallarsa annabi ya ce falam falan tarjiya ilayhi za su daga idan nasu idan nasu ke dawo musu kama fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam kuma yadda yake a cikin fadin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salat wallahi ko dai mutane da suke daga idan su lokacin da suke sallah su daina wannan aikin da suke yi aula tarji'u ilayhim ko kuma ganin ta ki dawo musu su daga idan su dawo a matsayin makafi wa hadha yadullu ala anna hadha min al-umur al-muharrama sai mala yace to wannan hadisan da suka zo da ire-iren hadisan suna da dama hadisan suna da dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi narko ga wanda duk yake daga idansa zuwa sama to mala yace wannan hadisan da ire-irensa suna nuni game da haramcin daga ido zuwa ga sama sai ya nuna cewa wannan ba makaruhi bane a'a haramun ne idan mutum yayi yayi abin da yake shari'a ta haramta bal innahu ala alqawaid alma'rufa mala yace bar ma yana kan wata ka'ida hadisan sun zo akan wata ka'ida ne sananniya inda ahlil ilmi a wajen ma'abuta ilimi ya kunu min kaba'irin zunubi hakan ka daga idanka zuwa sama lokacin da kake sallah na cikin manya-manyan laifuka kusan yan uwa laifuka kala biyu ne akwai as-saghairul dhunub akwai al-kabira ko al-kaba'irul dhunub saghira shine karamin laifin da ake kankare su idan mutum ya wani aiki mana alkhairi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu نكفر عنكم سيئاتكم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فاللمم إن سنة كنانا كنانا زنبي يزو إذا متن كنانا كنانا زنبي إذا يجي الأولى za a gafarta masa idan yaje sallah za a gafarta masa idan yayi sallar juma'a za a gafarta masa akwai ayyuka da yawa da Allah subhanahu wataala ya ajiye mana dan jin kai da rahama a gare mu ba sai ka ce astaghfirullah ba idan kai waɗannan aiki na ibada kawai automatically Allah zai shafe maka waɗannan zunuban da amma malamai suka ce duk zunuban da ake shafewa su ne as-sagha'ir dhunub kanana kananan zunubai amma manya duk laifin da an ce masa an ce mata kabira to wannan akwai buƙatar sai ka zauna ka nutsa ka tuba ka koma ga Allah sannan Allah ya yafe maka shi ma din Allah zai yafe maka amma sai ka tuba ana gane manya-manyan zunubai ne ta wasu hanyoyi da dama da malamai suka ambata daga ciki akwai duk laifin da kaji Allah ya tsinuwa a kansa duk laifin da kaji an ce wanda ya abu kaza Allah ya tsine masa albarka to babban zunubi ko kuma Allah ya yi fushi da shi wannan shi ma babban zunubi ko laifin da kaga akwai haddi a kansa haddi kamar zina kamar shan giya kamar tata kamar ya yake da suna ƙazafi da sauransu to duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan za ku ga shi koda koda ya tuba Allah madaukakin sarki ba zai tuba ba zai yafi masa ya tuba haka kawai kananan ayyukansa irin wanda muka ambata ba su a gafarta masa zunubin sa ba to daga ciki yan uwa akwai din laifin da aka wa'idi a kansa aka ce duk wanda ya laifi kaza za a yi masa kaza Allah madaukakin sarki zai masa kaza ba haddi ba kamar a ce Allah zai masa azaba ko Allah zai masa wani wata hukuma to na shi ma babban laifi ne kaga wannan Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce in mutane ba su daina daga ganin su zuwa sama ba za a iya fushe ganin su kaga wannan ya azaba ce to daga sai malami suka ce yana cikin kaba'ir dhunub mutum ya daga ganin sa zuwa sama Allah madaukakin sarki ya kiyaye waɗanda suke sai su kokari su daina domin sallar su ta samu ta kubuta وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي وسدق cikin malamai ma sun tafi akan cewa idan mutum ya daga ganinsa zuwa sama a cikin sallah fa inna salatahu tabdu hakika sallarsa tana lalacewa sallarsa ta baci wa yajibu alaihi ay yu'idaha min jadidin dole ne akan sa idan ya daga kansa zuwa sama ya dawo da shi to ya katse wannan sallar da yake sake sake sabuwa ya maimaita ta saboda me saboda wancan din bate ba kaga da abinda zaka a ce sallar ka bate ba kaga ba abu ne ba abu ne karami ba ونحن نشاهد في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد malam usami ya ce muna kallo muna gani a cikin masallaci mai alfarma masallacin maka kenan tun da shi a can yake ya ce da wasu masallacai ma inda suke kaiwa da komowa a wajen mushahidu minan nasi muna kallon wasu mutane yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salati yace muna kallo zaka ga ana sallah mutane suna daga kansu suna daga idanunsu zuwa sama a cikin sallarsu ba ruwansu la shi ma fi du'a'il qunuti malai ce musamman ma idan aka zo sallar qunuti musamman ma idan aka zo sallar qunuti addu'a qunuti galibi a masallaci mai alfarma za ga idan aka zo sallar addu'a qunuti sai a dade ana tai to irin wannan sai ga wasu daga hannunsu suna kallon sama malai ce wa hadha haramun alaihim wannan haramun ne akan su masu irin wannan aiki wala yajuzu bai kuma halatta ba fa inna nabiyyana sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi mu kira da aminci tsara tabbata a gare shi tawa'adahum yayi musu wa'idi narko na azaba bi anna Allah ta'ala yuqmi absarahum cewa hakika Allah subhanahu wataala zai makantar da ganin su ganin su zai tafi hatta la tarji'a ilaihim har ganin nasu ki dawo musu idanuwan su idan sun daga idan nasu zuwa sama fa alal mu'mini malai ce to akan mu'mini abu ne da yake dole wajibi tilas akan mu'mini أن ينتهي عما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وغيره dole ne ya hannu ya daina duk abin da ya san annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hane shi aikata shi a cikin sallarsa yi kokari iya iyawarka iya ikonka ka daina abu na farko kenan da aka hana lokacin da ka tsaya shine daga ido zuwa sama sai abu na biyu wala yaltafitu yaminan wala shimalan abu na biyu shine mutum ba zai rinka waiwaye dama da hagu ba aliltifat shi ne waiwaye to mutum zai rika kalle-kallen dama da hagu ba shi ma wannan ba daidai bane a cikin sallah shari'a ta hana shi rawal bukhari an aisha ta radiyallahu anha imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga uwar muminai na aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama 'an al-iltifat fi salat ta ce na tambayi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da waiwaye a cikin sallah lokacin da mutum yake sallah sai yayi waiwaye wannan menene hukuncinsa faqala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd ai wannan waiwaye da zaka ga wani lokaci mutum yayi yana cikin sallah ikhtilasu wani kwace ne wata fauta ne wani fashi da makami ne da shi dan yake wa mutum daga cikin sallarsa ladanka da kake samu cikakke shi shedan zai zo ya kwace maka wani bangare daga ciki da zarar kai waiwai za a samu wani bangare mai yawa daga cikin ladanka sai ya kwace ina ba ta fahimta shine ikhtilas kuma wata fauta ne da shedan yake yi daga cikin sallar bawa kaga sai Allah sai annabi ce min salatil abd daga sallar bawa ba duka ladan zaka rasa ba amma zaka yi asara mai yawa abu mai gwabi daga cikin sallarka sai ka neme shi ka rasa illa idza ihtaja lidhalika li musaqin aw ghayrihi malai sai dai idan mutum ya bukatu zuwa ga lallai sai yayi waye din kamar mutumin da zai yi kaki ko zai zubar da majina ta dame shi bayan da zai da ita aw ghayrihi ko wani abin da ke zama wajibi yan uwa waiwaye a cikin sallah ba daidai bane shari'a ta haramta amma idan akwai uzuri na dole na wajibi babu laifi malam ya kawo kamar zubar da majina amma shi kansa zubar da majina za ku akwai hadisai da yawa da imam muslim ya kawo a cikin kitabun sala nasa wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nuni cewa idan mutum yana sallah sai majina ta dame shi ya zai da ita sai ya buɗa nan ƙasan tufafinsa haka haka haka annabi ya kwatanta musu sai zuba sai ya buge haka da sauransu ina fata an fahimta yawa an kaga za ka iya sai kai mutum zai iya sai amma ba daidai bane mutum ya in ka toba a gaban ka ba daidai bane dan a ce idan mutum yana sallah Allah subhanahu wataala yana fuskantar sa to kaga inda Allah yake fuskantar fuskantar mutum ka tuba majina ba daidai bane bai yi wani zaga wani lokacin daman ka kwazo kuma akwai mutum ba haka bane kaga zaka tofa wa mutum mutumin da yake daman ka ko yake yawon ka nan ma duk ba za ka yi ba to ya za ka yi kenan babu laifi sai ka toba a tuba manka ka share wannan shine zai fi in kuma kai kadai ne babu laifi za ka ɗan iya ka tofar inda ba za ka cutar da wani ba babu laifi hadisi ya tabbata akwai lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai fito sallah ba yayi jinkiri saboda rashin lafiya sai na abakar siddiq Allah ya kara masa yarda ya shiga yayi sallah da mutane ana cikin sallah manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito lokacin da ya fito sai mutane suka yi ta tasbiq shine irin tafiya sai ne sayyidina abubakar ishara kamar fa akwai wani abu sayyidina abubakar siddiq ya share ya ci gaba da sallarsa can dai sai ya ji abin ya yawa to shine sai ya juyo a cikin ruwa aka ce sannan abubakar bai kasance mai waiwaye a sallarsa amma me yasa ya jiyo saboda tafin ya yi yawa ya tabbatar wani abu ake so a an karar da shi saboda aka sai jiyo yana jiyowa kawai sai ga muhammadin rasulullah a bayansa a zuciya sai ce sai ya gode wa allah mafakin sarki sai yau da baya da baya annabi ya dan masa ishara ya ci gaba ya ci gaba amma ina ya ce wane shi ya yi sallah a gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai jiyo da baya sai annabi ya shiga ya karasa sallah sallallahu alaihi wasallam to yayi waiwaye ne saboda me tafin yayi yawa shi yasa saboda kan akwai wani uzuri na dole babu laifi sai mutum yayi malai ta al-istiftah bude sallah yanzu mun ga yadda ake tsayawa kyam da inda kafafun kai baki kamata su kalla da yadda ya kamata jikinka duka ya kalla da inda kanka yake da kuma inda hannayenka suke yanzu duk ka nutsu a haka to yanzu kuma an shiga cikin sallah tunda an riga an yi kabbara harama shikenan abu na farko da zaka fara yi bayan kabbara harama shine akwai addu'o'i da ake karantawa suna nan da yawa zamu karanta wasu daga ciki sune addu'o'in bude sallah ana ce musu adiyatul istiftah addu'o'in bude sallah addu'o'in bude sallah ana karanta su ne da zarar kai kabbarar harama kuma ana yin su ne a ɓoye ba a fili ake yin su ba مالك ثم ثم يستفتح بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول sannan sai ya buɗe sallarsa da abin da ya zo daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa ya ƙulu sai masallaci ya ce wannan za ga yasa alif ta farko kenan zai kawo su da ɗan dama allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi allahumma naqini min min al-khatayaya ومن الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد سمتين يكرن تونا يو أبو إذا تكسي الله أكبر هننك ندامة أنا كنه اللهم باعد بيني وبين خطايا حكم تنزي كرن تاتا قوي دقانوكم سيشيك أبن ديكي نقبل wannan addu'a fassara ta jiji ba da zai mana shari'a ta shine ya ubangiji ka nesanta tsakanina da tsakanin zunubaina kama ba'atta bainal mashriqi wal maghribi kama yadda ka nesanta tsakanin mahudar rana da mafadar rana kama yadda ka nesanta gabas da yamma Allahumma naqini Allah ya ubangiji ka tsarkake ni ka tsaftace ni min al khataya daga zunubai kama yi naƙa faubul abiyahu kama yadda ake tsaftace farin tufafi minar danasi daga dauɗa ko da ci idan ta shafe shi farin tufafi za ka gan shi ƙal yana ɗaukar ido amma sai ka ga wani ɗan abu ya same shi na dauɗa ko na datti to ya kake gani idan aka samu omo mai kyau aka wanke shi ya yake yi sai ya dawo haɗa ta da to haka haka muke so Allah subhanahu wataala ya tsaftace mu ya tsarkake mu daga zarban mu idan mun yi wannan ku ƴan uwa yana faruwa ne bi taubatin da so da tuba yankakke tuba duk lokacin da mutum ya tuba tuban da yake yankakke ba tuban muzuru ba yana yi yana marmarin kuma ba irin wannan tuban ba to Allah subhanahu wataala zai gafarta zanubansa zai kuma maye gurbin inda ya bari din na zanubai sai a mai shi da lada Allah subhanahu wa ta'ala tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allahumma ghsil khataaya ya ubangiji ka wanke kurakuraina bil ma'i da ruwa wasalji da kankara walbar ita ma da kankara asal su ne kankara waɗanda suke ƙanana-ƙanana albar kuma manya-manya ana Allah ya ubangiji ka wanke zunubaina da ruwa da kankara wanki na gaba ɗaya ke yadda ba za a samu wani ragowar tsofali na zunubi a tattare da shi ba a rawahul bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda bi hadha al-lafzi da wannan lafazin wa muslim bi lafzi imam muslim ya fitar da shi shi ma amma lafazin muslim shine naqini min khataaya kuma yadda na faɗa daga farko naqini min khataaya ba min al khataaya ba kowanne ka faɗa yayi ko ka ce allahumma naqini min khataaya ko ka ce allahumma naqini min al khataaya da ya guda ɗaya ba guda biyu ba waghsilni min khataaya sannan ka wanke ni ba allahumma ghsilni ba sai ka cire Allahumma waghsilni min khataaya a ruwan Imam Muslim kenan bi thalji wal ma'i wal barad fa an abi hurairah radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قاعد حديث يكي sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda yace annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance idan ya kabbara ta harama kenan fi salati a cikin sallah sakata hunayyatan sai ya shiru an lokaci kadan sai a ji yayi shiru bai fara karatu ba wannan shirin da yake yi qabla an yaqra kamun ya fara karatu shine sai sahabbai suka tambaye shi wa hadha fi salati jahiliya wannan ana yi ne a sallar da ake bayyana karatu wa kana la yumkin lis sahabati radiyallahu anhum أن يدعو صغيرة أو كبيرة يحتاجون إلى فهمها إلا سألوا عنها ba lai kasan su sabai ba sa barin takwana ba sa barin karamin abu ko babban abu wanda suke buƙatar saninsa suke buƙatar fahimtarsa su shiru suke fahimta ba sa wa kansu wannan muguntar da abin da sai gani ba su fahimce shi ba illa sa'alu anhan an hasi sun tambayi abin sun ga menene dalilin da yasa aka yi shi fa qultu sahabi abu rai Allah kara masa yarda yace sai nace ya rasulullahi ya manzon Allah bi abi anta wa ummi na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata a gare ka ya rasulallah a ra'aita sukutaka baina takbiri wal qira'a ma taqulu wannan shirin da kake yi tsakanin kabbara harama da kuma fara karatunka ya rasulullah wai me kake faɗa ne me kake cewa a wannan gurbin kala sai annabi ya ce aqulu ina cewa allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi allahumma naqqini min khataayaya كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد sai annabi ya koya masa wannan addu'a to tana ɗaya daga cikin addu'o'in da suka fi inganci a abin da yake ya zo na addu'o'in buɗe sallah wa hadha as-sahhu hadithin wa rada fi zalika wannan shine hadisin da yafi kowanne inganci da ya zo akan addu'o'in buɗe sallah ومع ذلك فأكثر المسلمين اليوم لا يعلمون أن هذا ما ليس أما ترد هكا ديوا دقا سكي مسلمي بس سما أنا كرن توتا أدوء تبوئي سلا با إذا ما تنتي الله أكبر كوسي شي كان يشيك سلا أن هذا الاستفتاح كما دو أن أدوء تبوئي سلا ولا يستفتح ولا يستفتحون به ولا يستفتحون به فاسا بوئي سلا سدئر وانا أدوء النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء النبي سيراد أمتي سأرى تبتا أغريش يا كتنسينا كرن تونا أدوء وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر kasan ko cewa annabi Allah subhanahu wataala ya gafarta masa zunubansa idan ma yana da su wanda suka gabata da ma wanda zai yi a gaba duk haka Allah subhanahu wataala ya tattara su ya gafarta masa duka kuma duk da haka irin addu'a da yake yi wa ma zalika yaqulu amma duk da haka yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya Allah ka nesanta tsakanina da tsakanin zunubaina ina zunuban suke babu kai kanka wannan addu'a ka san kai kai ake wagata da ita kai ake so ka koya ka rike karin kai dan kai ne mai zunubi ni ne mai zunubi mu ne masu zunubi yan uwa ba haka bane haka ne mu ne masu zunubi amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ina zunubin yake babu sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka yake karanta wannan addu'ar malai ce ai fala fala aqrabuha wala aqumu hawlaha abin da yake cewa ai fala aqrabuha kada ma na kada ma na kusanci zunubin shine ba'id baini wa baina khataya kada ma ya ubangiji kada ka bari ma in je inda zunubin yake ka nesanta tsakani na da shi zunubi yana tan mahudar rana ni kuma ina mafadarta marra bike wala ahu muhawlaha kada da rinka kai komo a inda zunubin yake ma gaba daya fa nas'alullaha ta'ala ayyujannabaka al-khataya ko fa tas'alullaha ta'ala an yi jannabata alkhataya kana roƙon Allah madaukakin sarki ne ya nesanta ka daga zunubai wa ayyu bi'idaha anka ya nesanta ka daga daga gare su hatta la tubashiraha wa taqa fiha har ya kasance baka ma mubasharanci zunubin ba baka je inda zunubin yake ba ballanta naka afka cikin shi wa hadha du'a'un an shay'i qabla wuqu'ihi wannan na ɗaya daga cikin babin yin addu'a akan wani abu kafin abin ya faru kamar rigakafi kenan ko kun san addinin musulunci shi ya fara kawo rigakafi eh addinin musulunci shi ya fara kawo addu'o'in da zaka kare kanka kafin ma abu ya faru shi sa rigakafi matukar abu dai da yake shari'a ta yadda da abin da za a rigakafin da shi babu ne rigakafi shari'a ta zo da shi yanzu kalli duk addu'o'in da kake yi galibi addu'o'in da kake yi na safi da na yamma da na kaza duk kana yi ne saboda me saboda rigakafin wani abu kada ya same ka shi sa annabi ce idan ka karanta wannan addu'ar idan ka ce la ilaha illallah wa daula sharika lahu zuwa karshe da safi to Allah sai ya tsare ka daga shedanu babu wani shedan da yake cutar da kai kaga wannan rigakafi ne kai na- kai wa kanka na me na shedanu kenan ina fata an gane saboda haka addinin musulunci ya zo da rigakafi malai ce qabla wuqu'ihi kafin faruwar abin li anna shay'a idza kana ba'idan anka saboda abu idan yana nesa da kai ba kusa yake ba lam yaqa minka ba zai zo kusa da kai ba insha Allah ta'ala abu yana nesa yana can kai kana nan to sai dai idan kai ne ka tashi ka tafi ko kuma shine gangaro yazo inda kake amma addu'a da kake shine Allah ya nesanta ka da shi Allah ya nesanta ka da shi to wannan shine ma'anar gaba ta farko ta addu'ar Allahumma ba'id baini wa bain khataayaya kama ba'adta bain al-mashriqi wal maghribi fa in waqa'a idan zanubin ya faru kuma aka samu rashin sa'a zamiya ta ɗebe ka shedan ya ruɗe ka sai ka aikata zanubin wancan wancan gaba ta farko kafin ka aikata ka aikata zanubin wannan kuma gaba ta biyu sai zanubin ya faru ka riga kai Allahumma naqini minhu to ya ubangiji ka tsaftace ni ka tsarkake ni daga abin da na aikata na zanubi yan uwa an fahimci wannan da kyau ko an gane hikimar addu'a gaba ta farko kafin kafin kai zanubi gaba ta biyu bayan ka kai ka riga kai ne kai zanubi kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga datti ya'ani azilhu anni ka gusan min da wannan zanubi وجعلني نقيا منه كسن يعني تفتتتي daga gare shi thumma daraba mathalan li hadhihi al-izalati bi qawlihi sanase buga misali da wannan gusar da da zulubin da za a yi da fadin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kama yunqa thawbul abyad min ad-danas misalin sa shine kamar yadda ake tafiyar ake gusar da datti daga farin tufafi wa ikhtara ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ath-thawb al-abyad sai annabi ya zaɓi farin tufafi don ya buga misali da shi li'anna zuhurar danas fil bayadi azhara wa abyad saboda bayyanar datti ko najasa ko abin da yake mara kyau a cikin farin tufafi ya fi sama da kowanne irin tufafin da zaka yi misali da shi idan bakin abu ya hau kan farin tufafi ko kuma ya hau kan koren tufafi bayyanarsa ba ɗaya ba ce yadda mai farin tufafi nasa zai bayyana ba haka na wani mai kalar tufafin zai bayyana ba sai farin tufafi na sai fitowa fa adna wasakhin fi thawb al-abyad yadhharu fihi duk kankantar datti da zai da zai haukan farin tufafi mala yace zai bayyana yadhharu zaka zaka iya ganin sa a tattarar tufafin lakin lakin al-aswad sai dai shi bakin tufafi aw al-ahmar ko kuma ja la yadhharu fihi la yadhharu fihi athar al-wasakh wannan alamar dattin ba lalle ka iya ganin ta karrama ko ka gan sai dai baya baya haka sama da a ce idan farin tufafi ne illa idza kana wasikhan thaqilan jiddan sai dai idan dattin ya kasance mai nauyi ne kware daga cikin ma'ana mai yawa ne Allah subhanahu wataala ya samu dace zamu dakata anan insha Allah ta'ala idan Allah kuma sai bi zai sai mu dora akan sharhi na ma'anonin wannan addu'a da malam yake kafin kuma tsallaka zuwa addu'a ta gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muke ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi